yaulihu wato zuciyarsa hankalinsa gaba ɗaya an ɗauke shi ko dai saboda wani abu na so ko kuma wani abu na damuwa hakanan kuma wato ba'isa ba'isa wato minisma jasa hekon in ba'isa ya isa ya isa ya isa na yanke kauna ya isa to ana cewa shi na yanke kauna shi ne ake cewa ya isa ko ya yi asu sai kuma wahila wahila ya cika da tsoro wahila wawi da ha'i hawa ha babba da kuma lami wahila ya cika da tsoro to ana cewa yahilu shazi ko yauhalu wayannan fi'ilan guda takwas su ne wanda suna da fuska biyu wa zani fi'ilin hisib da hasiba wa jira wa hira da na'ima da ba'isa da ya'isa da waliha yadisa yadisa da yadisa da kuma waliha su wa'annan fi'ilan su ne masu zuwa duka fuska guda biyu akwai yadisa na ya bushe abu ya bushe su ana cewa ya yi basu ko ya yi gisu yadisa ya yi basu ko ya disa ya yi gisu akwai fuska biyu a murari in an ce ya yi basu ya zama kiyasi in an ce ko ya yi gisu ya zama shabbi to yana zuwa dai da fuska biyu a wannan baitin kenan akwai wa'insu filan kamar guda biyu da malamai suka masa tsari a kansu akan waɗannan guda takwas ɗin shi da ya kawo kamar wasu matil hubla wasu matil hubla mace mai ciki ta yi sha'awar abinci ta yi sha'awar wani abu to ana cewa tauhamu ko tahimu tahimu ko tauhamu a irin wannan suna cikin filan da yake aka yi masa ilhaƙi a kan shi wa'annan guda takwas ɗin da ya faru a wannan da yake ilan guda takwas kenan wanda su aka ce suna da fuska biyu ko su zo bisa ya fa'alu ya fi ko su zo bisa ya fi'ilu ya zama shi su ji kenan a sun sashi ne ne ta daita ko kawo wanda su zuwa da fuska daya wanda su za a karanta a baiti mai zuwa wa a koridin kasara ya domin mun karanta baitin da yake ya zo za mu kawo baiti taka guda biyu da aka kawo tsari na kenan da yake a sadaukar akan wa'annan guda goma sha bakwai shi dai zuwa wannan baiti na farko ya kawo guda tara wanda suke zuwa bisa fuska biyu ko fa'ila ya fa'alu ko fa'ila ya fi'ilu fa'ila iya fa'alu ko fa'ila ya fi'ilu hanja hasiba da wajira da wahira da na'ima da ba'isa da isa da waliha da ya bisa da wahila su ne guda karan da ya kawo shi a nan wanda suke zuwa bisa fuska bi da aikin da za a nan na jiya ba wanda ya kawo ko na fa'ila wanda yake ta zo tun daga suratul dariki wasamari wa darika zuwa nasu wayannan surorin guda tara nan da yake sun zo bisa fa'ila fa'ila wanda asali dai a jizo ya fa'alu to amma kaga a ciki ko ba ko ne za mu gamu da fa'ila ya fa'alu ko ya fi'ilu guda ɗaya tun daga ya hasabu an na malaku a kanada inda tana da fuska biyu ko ya hasibu kamar kira a mujama ya hasibu an na malaku a kuma ya hasabu kamar yadda za mu ga a ruwayar hafsu ko to wayannan fi'ilan gaba ɗaya daga a wannan surorin guda talatin fa'ila guda nawa su ne dai za a sake bi a yi a kokarin bi tun daga wasu mai wa ɗari ka har zuwa suratun nasu to alhamdulillah wa kashi na ko ya zo ya fa'alu fa'ila dukkan da ta zo murari in ta zo bisa ya fa'alu siyasi wannan shi ne siyasi shi ne abin ɗauka koyaushe shi ya san aka ji fa'ila murari in ta ya zo ya fi'ilu sai a ce sazzini saboda ya saba da asali a nan da ake cewa kiyasi ana nufin abin da yake asali ana nufin ya zama ya zo bisa asali shi ne asali a ce ya zama ya zo haka a aiki ne haɗawa ake a lokacin nan wasu ne a lokacin wasu ne daga hannu filin musulma a wajen sa wasu rikan in ba iska iska ne ka kaulihi alifin ana rubuta shi amma ba za a faɗa ba alifin wasan ne saboda alifin wasan ko yaushe ayyukan biki fi'ili mu'a sulasi ko ya tarrafi fi'ili sulasi in ya zama a murari ɗinsa na biyu sashi ne to Allah ba mu ilimi a ɗayan guda tara da aka ambata aka ce suna da fuska biyu a harami ya ƙara guda uku a kan yadda yake cewa wa misulu ya hasabu zilwa da haini min fa'ila yalid yadid tahimul hudlat sahab uku ukala wa misulu ya hasibu ذل وجهين من فإلا يلد يدك فهم الهبلة سهد أكلا يلد يلد daga walagal kalbu walagal kalbu to shi ma ana cewa yaligu ko yaulagu yaligu ko yaulagu walagal kalbu ana cewa yaligu ya lagu ko yau lagu shi wannan walaga din yana zuwa da fuskoki da yawa yakan zo kamar waka a ya kawo a ce walaga ya lagu walaga ya lagu yakan zo kamar warisa kamar wali da ke nan ya ligu warisa ya risu wali da ya ligu yakan zo kuma kamar wajila wali da ya wugani kenan kuma yana zuwa kamar hasiba ya hasabu a ce wato waliga ya ya lagu ko ya wulagu a ce ya wulagu ko ya ligu da ana faɗa a cikinsa haka nan amurari in ma ana cewa ya lagu ya lagu amurari in shi yasa amurari in nasu yakan zo ya ligu ko ya lagu ko yau lagu ko ya lagu shi wannan da yake ilan guda uku walagar kalbu sana cewa ya lagu ko yau lagu walagar kalbu kare ya sa harshen sa'aru sai kuma ya bi wa baka ya halaka wa baka ya halaka to ana cewa ya bi ko yau baku ya bi yana halaka ko yau baku ana cewa kuma abubakar hu ya halakar da shi yana daga gare su mubiqatu al-mubiqatu al-mubiqatu kama an muslimin ruwiyat na'udhu billahi hadha al-bayt jami'uha shirkun وسهر وكذب والفرار ربا أقل اليتيم وقتل النفس صادئها حديث هذا أتيتني بالموبقات السري to mu da su daga abubakar ne abubakar din daga wajika wajika din akan ce ya diko a murari in ko yaubaku yana zuwa da fuska biyu daga wajika wajika ya halaka yaubaku ko ya ya diko yana halaka haka nan wasi matil hubla mace mai ciki ta yi sha'awar abinci ta yi sha'awar cin wani abu wasi matil kubla to muradin ana cewa tahimu wato da ha karami da wato da ha da ha ne tahimu kubla ko tauhamu tauhamu wato ko zo kamar ya hasibu ko kamar ya hasabu shine ishtahat ukala ta yi sha'awar abinci ukala din jam'in ukulatu ukulatu mufradi ukalu shine jam'i kamar gurfatu ne da gurafu gurfu sai kuma ya zama jami'in akalatu ne kamar kafatu da kusau shi ma dai fa'alatu akalatu ana yin jami'in sa akan ukalu kamar kafatu da kusau to sai na biyun kashi na biyu shi ne wanda yake zuwa da kasara kawai shi ne a cikin sai ce wa afrid al kasrati ma min waris wa wali warim warita wa fikita warim وفي وأخرج الكثرة إمام ورث وولي وذن ورئس وسكت مع وسكت هلا وأخرج الكثرة إمام ورث وولي وذن ورئس وسكت ومكت ومكت مع وسكت هلا wa afrid al kasrati ma min warith wa wali warin wa ri'sa wa wa wa mikita ma awa fikita hula wa afrid al kasrati ma min warith wa wali warin wa ri'sa wa mikita wa ma awa fikita hula wa afrid al kasrati ma min warith wa wali warin wa ra'ita wa nikita ma'awa fikita hula wa afrijin kasrati ma min waris wa wali wa rin wa ra'ita wa nikita ma'awa fikita hula a sun gaba da wa ana man fi'ilan nan kashi biyu ne shi yanda ya kawo dukkan su dai guda goma sha bakwai ne guda tara a cikin su su ne wanda aka ce suna da fuska guda biyu guda takwas ko su ne masu fuska guda ɗaya su ne ya kawo shida a cikin su a wannan baitin ya kawo ragowar guda biyun a baiti ne bin wannan yace wa afridil kasara ka kadai ka kasara ma'anar ka ce ya ilu kawai a murari in ta ila ya zama ya zo buka ya ilu kawai ba a ji ya fa'alu a ciki ba shi na min waris a cikin murari in fi'ilin warisa warisa ya risu ake cewa ga shi a ƙur'ani ya risu ni wa ya risu ni na ya akuba wa wali haka nan waliya ya ni ake cewa ba a ji ya wuratu ba ba a ji ya wula ba ya ni aka ji kawai waliyal amra ya lihi warima hakanan warimar zurhu miki ya kumbura yarimu aka ji ana faɗa warima yarimu hakanan wari'ita wari'a ya yi tsantsani yari'u aka ji ana faɗa a murari in ba a ji yaura'u ba wari'a yari'u aka ji ana faɗa hakanan wanika wanika bi ma'ana a habba ya so yaniku ake fada a murari'in wa niqahu yaniquhu wa niqahu yaniqu ba jiya maku ba ma'a wata kita tare da wata kita na kayi kyau wasu kalfarasu doki ya yi kyau ya fiko wasu kalfarasu ya fiko hula wannan wato na kyau na sifa ta kyau ta yi hula ya zamo haka hafta ya zamo hala fassara wato ya yi kyau ta yi kuma ya zamo jada ya bayyana wa'annan sun a ya bayyana haka to wa'annan su ne guda shida daga ciki wato warisa waliya warima wari'a wa nika wa tika guda shida a cikin guda takwas ɗin saura wasiƙa da kuma wariyar muku wasiƙa da wariyar muku su ne suka rage guda su zama guda takwas ɗin kenan wanda su murari in su dole yana zuwa bisa ya ilu ne kawai ba a ji ya fa'alu ba a cikin su idan muka duba filan nan za mu gano sun yi tarayya a cikin wasu abubuwa sun yi tarayya dai a cikin dukkanin su daga fa'ila ne dukkanin su daga fa'ila ne to bayan kuma sun tarayya a cikin wani abu dangane da yadda suka zo a nemo ne suka tarayya sun fara da wasu shi yasa dukkanin su za a yi kiran su ya kenan ya ake kiran fi'ili misali dukkanin su misali ne misalin wanda yake wawi misali ne wanda yake wawi domin akwai misal misalin ya iyo kamar ya tara ko akwai irin su yasara ko yana'a wanda shi wannan misali ne amma alya'i misali ne wato wanda yake ya fara da wannan ko al-misali ne wanda yake wawi a shi yasa guda takwas ne dai to amma malamai sun ƙara wasu a kai wajen guda biyar za mu ji ƙarin da suka yi sun mun ƙara saragowar guda biyar yanzu dai wannan baitin ko na sake wani satin ta muka duba sai mu ga na farko dai shi yana ya zo gurare da yawa a qur'ani ko warisa shi ya zo marinsa ya zo murarinsa a qur'ani sai dai ba amurinsa ba inda amurinsa ya zo a qur'ani ko warisa ya rufe ya zo wa warisahu abawahu أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس sauran fi'ilan akwai wanda a cikin su ya zo ko da waje daya a qur'ani guda biyar ɗin da suka rage a cikin guda shidan da muka karanta a yau wa ri'a akwai inda yake a waliya akwai inda yake ya zuwa qur'ani waliya ko sai a bashi a rubutu in an ga inda yake ya zo ko sauran fi'ilan wanda yake sun zo in an ga inda yake ya zo a qur'ani a rubutu akwai waliya a cikin qur'ani ko in akwai maula wanda daidai kamar daga waliya din ne asalin su amma ita kanta waliya din ko murari din na ta yali akwai ya tawalla ne wannan tawalla murari in tawalla ya tawalla wannan waliya waliya yali akwai ɗaya daga cikin su a qur'ani shine abin bincike da sauran filan guda hudu wari'a da wamika da wafika da wari'a su wa'annan guda hudu da shi ɗayan na biyar waliya to alhamdulillah Allah ya damu fahim wasu kita ma'awariyar muhuha wa adin kasarar li'ayi murari in yali fa'ala wasu kita ma'awariyar muhuha wa adin كسرا لعين مرارئ يلي فعلا وسكت مأوري المفهوها وأدم كسرا لعين مرارئ يلي فعلا وسكت مأوري المفهوها وأدم كسرا لعين مرارئ يلي فعلا أتنا أتني إليه وإن فيك قداتك wanda suke sun zo a babun fa'ila fa'ila ce amma kuma murari'insu ya cinu kawai aka ji saɓanin kiyasi sun zo bisa saɓanin kiyasi gaba ɗaya saboda kiyasin fa'ila murari'inta ya zo bisa ya fa'alu to amma su waɗannan fi'ilai guda takwas sun zo gaba ɗaya a bisa saɓanin kiyasi a jiya an faɗi guda shida an faɗi guda su da wa afridin kasara fi ma min waris wa wali warin warita wa bikita ma'a wa fikita hala to sai a nan wato wa mikita ma'a wa fikita hala nan aka tsara saragowar guda biyu wato akwai warisa akwai waliya akwai wari'a akwai warima akwai wamika akwai wasika to saura guda biyu su ne warisa warisa da kuma an saura wasika wasika da kuma wariyar muku wariya na wariyar muku a nan abin da yasa aka bambance wato aka kawo kaidi cewa wariyar muku saboda akwai wariyar zandu yari su an buga shi ya kama ga wuta yari to amma wannan dan an ce yari a murari'insa ba wai lalle daga fa'ila ba ne tayi daga fa'ala ne saboda shi akan ce warar zandu yana zuwa daga babun fa'ala kamar yadda yake zuwa daga babun fa'ila amma a murari'insa na wato ya tsilo kawai aka ji yari zandi to shi yasa malamai suka ce ta yi shi murari'in na fa'ila mantawa aka yi da shi dali shi aka yi aka wadatu da murari'in warar zandu daga cewa sai an kawo murari'in wariyar zandu to amma wariyar muku wariyar muku ma'anarsa bargo ya cika bargo ya cika to shi wannan a cikinsa ba a ji fa'ala ba fa'ila ce kawai aka ji wariyar muku kuma murari'in yari yake zuwa yarin muku bargo yana cika to wannan su ne ragowar guda biyun da suka rage da wasuka da wariya su ma dai muka duba za mu ga dukkaninsu sun fara ne da wawu shi yasa dukkaninsu misali ne wawi misalin wawi kowanne a cikinsu shi yasa dukkan fi'ilan nan guda takwas sai mu ga cewa sun zo misalin wawu sun zo misali ne wato kowannen su ya fara da wawu kowannen su ya fara da wawu to izuha ka kiyaye wa'annan ka kiyaye wa'annan fi'ilan da wa'ancan na farko da aka faɗa su tara wanda suke masu fuska biyu wa zani fihi min hisib ma wajhaka wa shaytan inda isa da su guda tara ne an faɗe su da fuska biyu da kuma wa'annan guda takwas da su aka ce daman da fuska ɗaya ma kawai suke zuwa to ka haddace duka wannan shi'ilan ga kuma guda uku da aka tsara a wancan na farkon ko walaga wa waliga wa jika wa himatul qibla waliga kalbu wa jika wa himatul qibla an an hada sun kai ishirin kenan to su kuma wa'annan din na nau'in na biyu akwai wasu guda biyar da malamai suka binciko suka sake samu guda biyar wa'anda su ma za a rikar da su da nau'in nan na biyu su ne wanda yake sun zo da fuska daya shi yasa an hada da biyar din da takwas sun koma sa uku ko su kuma wa'ancan guda tara in an hada da ukun sun zamo sha biyu shi yasa gaba ɗayan iman da yake an fidda su sun fita daga kiyasin guda ishirin da biyar ne amma a cikin su sha biyu sukan zo bisa kiyasi sukan zo kuma ba bisa kiyasi ba amma sha uku su ko ina wato suna zuwa ba bisa kiyasi ba gaba ɗaya ba su zo ba bisa kiyasi a gaba ɗaya sai kuma ya haɗu a cikin su ilanmu guda wato uku wanda suke kulasi masu harafi uku wato auna auna guda uku da muke da su da fa'ula da fa'ila da fa'ala to an gama bayani akan yadda murari in fa'ula zai zo wanda shi aka fara gabatarwa farrammanin fa'ular zantil murari sannan kuma an gama magana akan murari in fa'ila shi aka kawo shi ne yanzu kuka karasa bayani a kansa to me ya rage mana saura fa'ala fa'alan nan ita ta fi yawa ita ta fi yawan zuwa kuma to da yawa wajen gano ya murari in ta yake ta firkitarwa saboda ta yi murari in fa'ala ya zo bisa ya fi'ulu ko bisa ya fa'alu ko bisa ya fi'ulu a ina a yakan zo fa'ala ya fi'ulu yakan zo fa'ala ya fi'ulu yakan zo fa'ala ya fa'alu shi ya sa bayan da baya zuwa amma kuma akwai ka'idoji da aka ce bayan da baya zuwa ba kara zuba ba ne akwai ka'ida to yanzu za a fara kadar inda yake zuwa murar in fa'ala yake zuwa musu awon ya ilu wanda dalilai hudu ne ko dalilai guda biyar abubuwa ne guda hudu ko ko guda biyar wanda aka kira su aljawalibi jawalibul hasan abin da ke jawo turari in fa'ala ya zama na ya zo bisa ya ilu to abu guda hudu ne ko guda biyar to su ne haɗu a cikin ambatan su da yake wa'adin kasara ka dawwamar da kasara yin kasara da ainihi murari'i da ainihin fi'ili murari'i ya ni fa'ala wanda yake marinsa ya fa'ala ne wato wanda yake ya jibinci fa'ala to shi ne zai ci gaba da bayani a kai زلوا وفاء أولياء أين نوكأت كذا المرارئ لازما كحنة له to a zai faɗe su jawalibin dai da suka jawo kasaran abu hudu ne ko abu biya a kamar yadda abin da ke jawo kata wato a abin da ke jawo kata a ce fa'ala ya fa'alu abu biyu ne kawai abin da kan jawo ramma kuwa a ce fa'ala ya fa'ulu shi kuma abu hudu ne in an hada jawalibin gaba daya guda goma ne ko guda goma sha daya guda hudu a cikin su ko guda biyar suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya ilu guda biyu a cikin su suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya fa'alu guda hudu ko suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya ilu ya ilu to wannan haka ka'ida take jawalibi kenan to amma akwai inda yake sai a bincika a gaba ɗaya daga cikin jawali mutum nan guda goma ko sha ɗaya da yake ya zo a wajen to shi kuma za a faɗi hukuncinsa wanda yake an rasa jawalibu akan ce jawalibu akan ce kuma jawa'i jalibul kasari ko jalibul fati ko jalibul rani ko da'il kasari ko da'il fati ko da'il rani da galibu da da'i duk a nan ma'anar su daya aka wasu malaman su kan amfani da kalmar da'i sai su jami'in sa bisa tawa'i wasu kuma su kan yi amfani da kalmar galibu sai a jami'in sa bisa jawalibu da a jami'in sa bisa jawalibu a wannan baitin kenan sai mu sake raimaitawa na ko'ina biyu za su a kawo su na rufin ne ta wanda ta zama zalwawi sa'an auliya ainihin auka a ta ka zalmurari ula zinan ka hannadala zalwawi sa'an auliya ainihin auka a ta ka zalmurari ula ka zalmura aku la zinan ka hannadala zalwawu fa'an auliya aina nauka'ata ka zalmura a kula zinin fahan naɗala zalwawu fa'an auliya aina nauka'ata ka zalmura a kula zinin fahan naɗala zalwawu fa'an auliya aina nauka'ata ka zalmura a kula zinin fahan naɗala a cikin gaba da ku ya cewa a fi'ilin kulafi mujarrabi yana da auna-auna uku akwai fa'ila akwai kuma fa'ila akwai fa'ala to an yi bayani akan yadda murari in fa'ila faidu wanda daman ya fi kowanne sauki ya fi kowanne saukin ganewa saboda hali ɗaya ne kawai da su shine zubta ya ulu faramma min fa'ulal zantul murari sannan aka yi bayani a kan fa'ila fa'ila wadda ita murari inta yakan zo a kiyasin sai zamo duk ya zo da sai yaf'alu to amma an samu yan suke ilai kaɗan da yake yakan zo da yaf'alu ɗin kuma da yaf'ilu wanda aka faɗe su a baya guda tara wanda aka ƙara guda uku a kai suka zamo sha biyu ko akwai kuma fa'ilar da ita murari inta ya fi'ilu kawai aka ji fa'ila yadda murari inta ya fi'ilu to ya fi'ilu kawai yake zuwa shi kuma an faɗi fi'ilai guda takwas wa a firijin kasara a to a to kuma ya rage kenan fa'ala wadda ita ce awo na uku daga aunonin fi'ili murari ya fi'ili mari mujarrabi fi'ili kulasi wanda yake mujarrabi fa'ala to ita fa'ala din nan murari ɗinta yakan zo bisa ya fi'ilu akwai inda yake zuwa bisa ya fi'ilu saboda dalilai akwai dalilai guda biyar ko guda hudu shi dai a nan ya faɗi guda hudu ne a cikin su amma suna da sukan ƙara su kai har guda biyar a dalilan da suka sa fi'ilin da yake ya zo bisa awon fa'ala murari ɗinsa a ce ya fi'ilu a cikin akwai kuma wasu dalilai guda hudu da suka sa filin duk da ya zo bisa awon fa'ala murari ɗinsa a ji an ce ya fi'ulu ya zo da ran marayu akwai dalilai guda biyu kuma da suka sa filin da yake ya zo bisa awon fa'ala a murari in a ji an ce ya fa'alu ya fa'alu dalilai guda biyu ne sukan jawo haka to akwai kuma inda yake gaba ɗayan dalilan ba su zo ba sai kuma za a magana sa a ƙarshe ba dalilin da zai sa a ce mura a filin nan mura da in sarsu ya zo musu ya filu ba kuma dalilin da zai sa a ce ya zo musu ya filu ba kuma dalilin da zai sa a ce ya zo musu ya falu sai kuma irin wannan da ya ke zo shi ne za a yi maganar sa a ƙarshe ita dai fa'ala ta fi yawan magana saboda ta fi yawan rassa inda ita filin da yake ya zo bisa fa'ala murari insa ta iya zo ya fulu ko ya fulu ko ya fa'alu shi yasa yanzu da farko ya yi magana ne a kan jawalibul kasari jawalibu kasari murari fa'ala abubban da suke jawo a kasara ga ainihin murari in fa'ala shi ne yake a wancan baitin wa'adin kasaran ka dawwamar da kasara mu'ayyini murari'in da ainihin fi'ili murari'i ya li fa'ala da yake ya jibinci fa'ala marinsa fa'ala ne ina ne ake masa kasara a murari'in ake wa ainihin murari'in kasara shi ne inda yake zalwawu sa'an halin kasancewarsa yana da wawi wawunsa ya zo wawi ne ya zo a matsayin ta fassa ta zo wawi ina misali kamar wa'ada wasala wa'ada murad ne ake cewa ya idu da asali ya idu ne aka ji yayi nauyi aka sace wa in ya koma ya idu ko wasala ya silu ake cewa wa'ada ya ido ake cewa wasala ya silu asali ya silu ne aka shafe wawa wannan shi ne galibi na farko ya zamo farfi ilin ta zo wau shi ne wau ya zo a matsayin farfi ilin ta'ala ce amma wawi ne ya zo kuma wannan kowane hali da dora a kan haka yake